tayyib na'udu ila durusi lugatul arabiyya wannan shine darasi na uku a cikin durusi lugatul arabiyya za mu fara tura shi a group sati na sama insha Allah aina nan taqil ina muka tsaya ina za mu tashi a addarsu salis ko darasi na uku da'una nutabbiq ma sabaqa ku bari mu na'am ina dubitan aha na'am tafaddal qum aha tashi na'am tafaddal mi sunanka yusuf saifullah qum طيب اها تفضل مالا ايوب آه انت ما اسمك محمد نور الدين من هذا in baka san sunan shi ba me ya kamata ka ce a wannan ya kai rajulun ya diba ko gashin baki bai fara ba man haza ya ka ce mi a'a man haza ya kamata ka yi reformulian keshonkin as-su'alu mu'adun fil jawabi yawwa haza talibun la ba sun da ka ce talib yayi kina man haza haza talibun to man zalika ka sake wata kala kai kuma zalika rajulun haka ne barakallahu fika haka ne to me me bambanci ina cikin dubitan wa zai bambanta muna tashi tafaddal anta me ne bambanci tsakanin me yasa muka ce wannan haza wannan kuma muka ce zalika wannan yana kusa wannan yana jazakumullahu khairan a takbir yawwa shi wannan mun ce hada na ce hada ne dan yana mi kusa gare ne to dama in zaka nuna abin da yake kusa gare ka sai ka ce hada na nesa shi kuma mi zalika jazakumullahu khairan tayyib ijlisu to at-tamrin al-akhir at-tatbiq al-akhir application ta karshe cikin na baya mu samu volunteer aha ko cicinar da yake da kai na bismillah ta a haza kalamun hakunshin da ya ce irfa sautak a haza kalamun yauwa na ce shin wannan alkalami ne ya ce a a wannan littahi ne daidai ne ko zakunallahu khairan a hada hatifun masha Allah barakallahu fika to ijlis tayyib nuwasil الدرس الثالث الدرس الثالث درسي نأكو بيت جدا albaitu baitun wani gida yauwa albaitu gida kitabun wani littahi alkitabu littahi qalamun wani alkalami alkalamu alkalamu alkalami jamalun wani raƙumi aljamalu raƙumi nan abinda ake so ku bambanta shi ne akwai inda ake sawa al duk inda aka sa alifun da lamun ana gan da ko to ƙarshe ba ta ɗokan tanwin me ake ce ma tanwin fathatani kasratani dammatani amma in ba a sa alifun da lamun ba to ƙarshen yana iya ɗaukan mi a tanwin baitun kuma kalima in ba ta da alifun da lamun yana nuna ba a santa ba ana gane shi ne sa nace muku wani gida amma da an da an sa alifun da lamun kenan kama an sa article defini ne shi wancan article indefini mu koma turanci ko in maison ana gane da kyau ko kenan ba a san kowa ce ce ba an aka sa al an sa article defini sai a ce mi kenan la maison ana gane da kyau ko jayyid to shine ma bambancin baitun da albaitu alƙalamu maksurun alƙalami kararre kun san me yasa aka ce aka sa al dan alƙalamin gashi muna gani ko amma da kawai babu shi sai a ce ƙalamun maksurun ƙalamun maksurun yawwa to albabu maftuhun albabu maftuhun ƙoha buɗaɗɗa kofa buɗaɗɗa yawwa alwaladu jalisun alwaladu jalisun yaro yana zaune yaro yana zaune walmudarrisu waqifun wal mudarrisu waqifun shi kuma malami yana tsaye shi kuma malami yana tsaye yawwa nan sun ga al'adar makarantar boko ne malami a tsaye yake ɗalibai suna mi suna zamne shi yasa a ce alwaladu jalisun walmudarrisu waqifun to alkalimatu a alkitabu jadidun walqalamu qadimun alkitabu jadidun wal qalamu qadim littahi sabo ne alkalami kuma tsoho ne littafi sabo ne alkalami kuma tsoho idan da kaji an ce jadidun ana nuhin sabo laraba suna halmin jadid Ah, akwai sabon abu misali malamai sun je wajen maktaba su ce halmin jadid ana akwai akwai sabon littahi ma'ana kadimun shi kuma tsoho A- ma'ana abin da ya tsoha Eh, tsoho mutum ba a ce mishi kadimun ana gane da kyau ko sai da a ce mishi ajuzun ana ga ko kuma shaikhun ko na'am ta alhimaru sagirun walhisanu kabirun shi jaki karami ne doki kuma ƙato yauwa mun muku adaranci kenan Ah, ƙato sun kita ƙatoto da cika baki sagirun da kabirun kun gani ko- kowanne ana kawo muku kishiya da kishiya ne can an ce jadid kadim tsoho sabo nan kuma sagir kabir na alkursiyu maksurun kujera kararra almindilu wa- wasikhun Eh, mushuwar hankici ah, kyalle mai dauda kenan shine wasikh wasikh dauda ana gan da jago jayyid kenan almindilu wasikhun kyalle mai dauda ko kyalle dauda a gare shi M- a- misali mutum ya ce maka na na wilnil mindil sai ka ce mishi a almindilu wasikhun mu komi ne mushuwar kin nan sai ka ce a mushuwar kin ai dauda ke gare shi almindilu wasikhun alma'u baridun ruwa masu sanyi walqamaru jamilun shi kuma wata mai kyau ma'ana wata mai kyau ne ko baya da kyawu yawwa ne zamacin za a sai ke ce tauraruwa kamar mai haske kamar wata ko kihin wata kyawu ana ana gane da kyau ko to ba laifi bane in kace matar ka haka akwai wata kissa ta zamanin an ce imamu ahmad imamu malik zamanin imamu malik ne wani mutum ya ce ma matar shi kun san laraba suna da yanayi na nau'i iri iri na saki ana zamanin da matar shi ana ta- ana ta- ta- taɗi ya ce masa sai ya ce mata wallahi in biki wata kyawu ba na sake ki anti taliqun in lam takuni ahsana min alqamari min alqamari to shi kuma al'adar laraba duk abin da za a siffanta da kyawu sai a ci mishi huwa kalkamar hiya kalkamar ita kyawun ta kamar na wata ne da an kamanta abu da wani yi kyawu kenan ana nuhin wani yi kyawu wata ya yi kyawu to yace in biki wata kyawu ba na sake ki shikenan sai tattara kayanta tace ai na saku wane ni in wata kyawu ana gane da kyau ko yace a'a tace a ai babu yanda za a yi na saku yanzu sai ta ji wajen sai ya ji wajen ba malik ya gaya mishi sai ce to ka taba ganin mace da ta yi wata kyawu ya ce a ce to matakka ta sau ana gayan da kyau ko mutumin ya kama hanya zai ta yana kuka yana ta rusa kuka aka hanya sai aka yi daidai ga imam shafi ya taho shi kuma ɗalibi ne na imam malik sai ce wa da lahiya sai kwashe labari ya bashi sai ce a'a ni ina ganin akwai sake a cikin maganar nan mu je a wajen malamina in ba da ra'ayina mai yiwa a samun maka sauki ana zuwa sai ya ce malam akramakumullah ni ina da wani ra'ayi dangane da fatawar da aka bashi ina ganin kawun matar shi ta wata kyawu ya ce kuma da dalili na shine Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim mun halicci mutum a cikin halitta mafi kyau sigatul mubalaga ce ko ba na kenan mutum ya himi ya yi komi kyau sai imam malaki ce shi da matarka ba taka ba ta sako ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan البيت قريب والمسجد بعيد gida kusa yake masallaci kuma nesa aiko haka ne ko yanzu mu da a can wajen sonisi ai ka san a'a ba haka bane masallacin mu ko ashe masallaci ne aka ce nesa ko yawa eh mu da a can daga can masallaci me yake gare mu nesa yake gare mu ana gane da ko kenan qaribun kusa ba'idun nesa الحجر ثقيل والورق خفيف yawa kinan rubutun inda ku gani ba ku gane ba ku rika gyarawa da kyau in kuka ji mun karanta shine muhimmancin karantawar a saurara domin khafifun nan wanda bai san kalimar ba za ta iya bace mishi don rubutun naga ya dan ya dan cakule kaɗan kenan alhajaru shine dutse thaqilun mai nauyi wal waraqu khafifun ita kuma takarda tana da mi tana da rishin nauyi sakwai take kenan nan ma kishiya da kishiya ne aka kawo na'am za a ce kenan atiflu khafifun warrajulu thaqilun jariri sakwai yake amma wasu jariran wasu a hankali shi kuma lattizo shi kuma babba nauyi ke gare shi allabanu harun madara zahi ke gare ta alkamisu nazifun riga abtatatta ce yawwa kenan kun gani wasihun shine kazanta nazifun shi kuma mi mai tsabta to tamarin ku zo tamarin kenan tamarin shine exercise da hausa mi za a cewa jarabawa jarabawa shine imtihani ko a gwaji jazakumullahu khairan gwaji yawa gwaji kenan to za mu gwada kuma gani eh aha iqra waktub aka ce ka karanta ka rubuta ma adabti awakhiril kalimat tare da sanya ma karshen kalimomi wasali ana gane da ke ko na'am to man yaqra wani ya karanta uku wani ya karanta uku wani ya karanta uku a han tafaddal sai ka daga murya don a da shirman tana ɗau tana ɗauka a han irfa a sautan yawa ya ce masjidun almasjidu haka yakfi a han wani wasu bai tafaddal albaitu babun قلم القلم جزاكم الله خيرا نعم أهان تفضل الكلب كلب أه؟ قميص ولد جزاكم الله خيرا أها نكوسا كوسنا أها أنس بسم الله أه؟ al aljaharu yace haka ne ba ha'un ce alhajaru mhm al alwaladu aha hi hima himarun to mhm na biyu na ƙarshe a a na gaba ne karanta alhisanu aha nan gama kun ga sun yi kuskure ko in sa point hisanun jayyid barakallahu fikum to kun ga dai tun yanzu tun yanzu kun iya karantawa babu mi babu wasali ana gane da kyau ko to kenan dai in kun gane ka'idar nan masjudun me yasa aka ce dun dan mi dan babu al babu alif wallam nan dan me yasa aka ce al masjidu dan mi dan akwai alif wallam to sai iqra waktub na aka ce ka karanta ka rubuta kenan duk wanda ya shi gida ya karanta kuma ya rubuta cikin kaye dan ya dan ya koyi rubutu to a sai mu je gaba aka ce imla il faragh fi ma yali ka cika al faragh shine inda ba inda babu komai kenan duk inda babu komai a cikin abin da ke zuwa ka cika shi bi wad'il kalimatil munasaba ta hanyar sanya kalima wadda ta dace minal kalimati taliya da kalmomi masu zuwa aka ce wannan kalmomin ga sunan jamilun wasikhun maftuhun harun saqilun khafifun ka zaɓe su ka cika wannan wurin amma ba bino bino bane za ka yi ka zaɓi kalimar da ta dace sai ka mi sai ka ida ana gane da kyau ko to alhajaru sai a ɗauki wace kalima kenan alhajaru thaqilun alqamaru jamilun yawwa sai a cika jamilun almindilu wasikhun kenan ga hican albabu maftuh alwaraqu khafifun allabanu yawwa sai a ce harun kenan kun gani kenan duk wanda ya shi gida yayi kokari dole sai ana sai ana ana aikatawa a yi kokari a cika wannan wuraren da babu komi kowa ya je gida ya zamna a cikin nutsuwa ya cika sai aka ce nan na hudu imla il faragh fi ma yali bi wad'i kalimatin munasaba ka cika inda babu komai na abin da ke zuwa ta hanyar sa kalima nan kai ne zaka zabi kalima a cikin kanka ka cika ana gane da kyau ko nazifun kenan a baya mi zaka sa misali a'a dole sai kun sai kun sai kun kawo wancan na baya yawwa a'a kun muna son kalimar da muka gani a cikin wannan littafin to alqamisu nazif to maksurun ha alqalamu to baridun alma'u baridun qaribun almasjidu qaribun ba'idun albaytu ba'id ahan to waqifun almudarrisu waqifun جالس الطالب جالس كبير الحصان يو الحصان كبير جاكي mai girma to kadimun ha a duk abin da kuka sa yana yi alƙalamu kadimun to jadidun ha alkitabu jadidun ba dole sai ka amma abinda ake so da kalmomin da aka yi cikin wannan littafin su zaka cikawa ana gane da kyau ko to sai mu zo abu na karshe alkalimatul jadida kalimomi sabbi ma'ana yana daga cikin hikimar wannan littafin duk darasin da aka yi za a ɗauki sabbin kalimomi ana gane da kyau ko na'am alkamaru yanzu in na gayi sai ku bani ma'anan shi alkamaru wata jadidun qadimun wasikhun nazifun harun baridun sagirun kabirun maftuhun maksurun ثقيل خفيف مر النوي جميل waqifun tsayayye kuma hausa ya ce wannan yaro tsayayyen yaro ne mai rashin mai rashin kumiya ne ake ce ma tsayayye yauwa na tsaye ko to to amma dai duka yana doka jalisun yauwa zamanan ne ko amma shi ma yana da wata ba'ala yanzu wanda wata mace ta zamne sai a ce bishin zamnan ne yauwa to najmun an najmu kamar dai wancan ne rajulun ar-rajulu dikun ad-diku talibun at-talibu to an-najmu ba'idun wannan in kuka je kowa sai ya karanta ya fassara da kanshi ko shi ma ku fassara an-najmu ba'idun a'a nan akwai kalimomi akwai kalimomi wanda ba mu yi su a baya ba nan za mu tsaya gobe sai mu tashi anan ana gane da ko yanzu dai a yi kokari wannan kalmomin duka da muka kowa ya haddace su kuma ya san me ya san me ma'anan su gobe za mu ci gaba da wannan littafin kenan muka zo zan zaɓi wasu mutane in ka kalima sai in ce su haɗa mini wata su haɗa mini jumla da wannan kalimar kenan tun yanzu kana bisa hanya kai ta duk in ka ga wani abu ka ce a'a ad-darajatu qadima kaga wata mota a'a sayyaratu jadida ala gane da kyau ko to haka isi da shi mutum ya ta dabbakawa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah